الحمد لله الجليل ثناؤه الجزيل عطاؤه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغفر الذنوب ويستر العيوب أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين كم نحن بحاجة إلى أمور تورس وتحقق لنا الأمن والطمانينة والراحة والسكينة النفسية والروحية في زمن كثرت فيه الحواجس وتفشي فيه الخوف وظهرت فيه الهموم والغموم والأهزان والأوبئة والأسقام والأمراض وهل يمكن أن يدفع الإنسان عن نفسه الشرور والمساعب عباد الله من فضل الله ورحمته من فضل الله ورحمته وتيسيره من فضل الله ورحمته تيسير عبادات وأسباب تدفع البلاء قبل وقوعه وبعد وقوعه وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وحكمته في خلقه وكونه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستبداء البلاء بالعبادات والطاعات كما في حديث كما في حديث الخصوف فصلى بالناس ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا, لح ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه وصلوا وتصدقوا متفق عليه قال ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة فإن هذه الأمور تدفع الأسباب البلاء فعلى العبد أن يحرص على العبادات والطاعات التي جاءت النصوص الشرعية بأنها تدفع البلاء وأولها وأولاها توحيد الله تعالى فهو أعظم دافع للبلاء وأسرع المخلص للقروب مخلص للقروب وقد فزع يونس بن متى عليه السلام إلى الله بدعاء التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتنزيهه سبحانه وتعالى واعترافه بالذنب فنجي من الغم يقول تبارك وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال ابن القيم رحمه الله لا يلقي في الكروب العذاب سوى الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد إلا التوحيد وقد علم المشركون أن التوحيد هو المنجي من المحالك ففرعون نطق بكلمة التوحيد عند عند غرقه لينجو ولكن بعد وفاة الحين ومما يدفع البلاء التوكل على الله وحقيقته صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه قال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وأف- و- و- ومؤمن من آل فرعون لما لجأ إلى الله كفي شر قومه يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب عباد الله الصلاة دافعة للكروب مزيلة للهموم كاشفة للهموم والله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بها عند حلول المساعب فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وفي الخسوف قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأوتموها فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة متفق عليه وفي رواية فصلوا حتى يفرج الله عنكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عذبه أمر صلى رواه البخاري أي إذا أحزنه أمر أو أصابه بالهم لجأ إلى الصلاة سواء كانت فردا أو نافلة لأن في الصلاة راحة وقرة عين له صلى الله عليه وسلم ومما يدفع البلاء الصبر وهو واجب بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارحا عن التسخط قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خير الله وإن أصابته الضراء صبر فكان خير الله رواه مسلم عباد الله ومما يدفع البلاء الاستغفار قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال ابن سعد فهذا مانع من وقوع العذاب بهم بعدما إن عقدت الأسباب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما العذاب المدفوع فهو يعم فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابه وقد ندب الشارع إلى الاستغفار لأنه مما يدفع البلاء ففي حديث الخسوف فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة رواه مسلم وذكر الله عباد الله وتسبيحه مما يدفع مما يدفع به البلاء فالذكر أنيس المكروبين قال جل شعنه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل به كرب قال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم رواه البخاري قال ابن القيم رحمه الله ما ذكر الله على صعب إلا هان ولا على أسير إلا تيسر ولا على مشقة إلا خفت ولا على شدة إلا ذالت ولا على كربة إلا انفرجت والدعاء عباد الله بتضرع وإلحاح من أقوى الأدوية لدفع البلاء قبل نزوله وبعد نزوله قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض قال ابن القيم رحمه الله الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله وصلة الرحم والصدق وخسال البر سبب لزوال البلاء قال الخديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وخشي على نفسه قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتعيد على نوائب الحق رواه البخاري قال فيه عيني قال العيني فيه فيه أن مكارم الأخلاق وخسال الخير سبب للسلامة من مسارع الشر ومكاره فمن كثر خيره حسنت عاقبته ورجي له سلامة الدين والدنيا وقال الكرماني والمكارم سبب لدفع المكاره وصدقة من أهم أسباب دفع البلاء قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى أو فطر إلى المسلة فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريكن أكثر أهل النار متفق عليه وفي هذا الحديث أن الصدقة تدفع العذاب والبلاء وقال ابن القيم للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء وقال أيضا في الصدقة فوائد وموانع لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى فمنها أنها تقي مسارع السوء وتدفع البلاء حتى إنها لتدفع عن الظالم فاتقوا الله عباد الله فمن آمن الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه آمنه الله باللطف والإعانة في حال شدته قال أبو سليمان الداراني من أحسن في ليله كفي في نهاره والتوبة والرجوع إلى الله تحط السيئات وتفرج الكربات قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم هزم أعداءنا وكل من يريد الفتن والدمار والخراب لهذا البلد اللهم رد عنا كيد الكائدين فإنهم لا يعجزونك يا من لا يعجزوك شيء يا رب العالمين نسألك اللهم السلم والسلامة لأهل الوطن اللهم عجل لنا الفرج اللهم جنبنا الوطن من الفتن يا رب العالمين ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ وطننا من الأعداء في كل وقت وحين وردهم على أعقابهم ولا تجعلهم منصورين يا رب العالمين ربنا إنا نستودعك بلادنا وأهلها ونستودعك أهلها وأمانها وأن تحفظ أمنها ربنا إنا نسألك أن تحفظ أرضها وسماءها وليلها ونهارها احفظها يا ربنا من كل ظالم يريد السوء بها يا حرم الراحمين ربنا احفظها وانصرها وارفع رايتها واعلن شأنها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نستودعك اوطاننا واهلها وشبابها واطفالها ورجالها ونساءها واموالها احفظها يا الله يا من لا تضيء عندك الودائع ربنا احفظ امن وطننا واحفظ ولاة امرنا وعلماءنا وشبابها وشبابنا وجيشها ورجالها والصالحين من اهلها يا ربنا احفظها احفظ بلادنا من شر الاشرار وابعد عنهم اعين الخون والفجار يا رب ربنا اجمع كلمة شعبنا على الحق والنصر والعزة اللهم آمنا في أوطاننا وأسله أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحلق إمامنا وولي أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير اللهم الطف بأوطاننا وأهلها اللهم حفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم عجل لنا الفرج ورحل العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا الغالية من كل سوء وأن تديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن توفق قائدنا لكل ما تحب وترضى اللهم اكتب لهذه البلاد كل الخير اللهم اكتب لهذا البلاد كل الخير اللهم اكتب لهذا البلاد كل خير وسدد رعينا واجمع شملنا ووفق قادتنا وكن لهم عونا لما تحب وترضى اللهم انزل الامن والسلامه على ولايه بومبي خاصه وعلى نيجيريا عامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Hukumar mu tana magana akan sabuba na tunkuɗe bala'i da suke tunkuɗe wa mutane bala'i a cikin sha'anin rayuwa. Amma ba jin hudubar ne kawai damuwar mu ba, aiki da abin da hudubar ta faɗa shi ne. Galibinmu muna shiga cikin musiku iri daban-daban na kuncin rayuwa da barazana akan rayuwa. da talauci da yake fuskantar al'umma da ƙarancin wato abinci da yunwa da take bala'i take barazana da munanan ɗabi'u da muke da su amma Allah yana ɗanɗana wa mutane waɗannan ne da hikimarsa don mutane su koma zuwa gare shi su tuba amma babban abin mamaki da zai baka mamaki shine musulmi ɗan musulmi a irin wannan lokaci zai iya cinye wuni guda da yi istighfari ba ko sau ɗaya amma ya iya zai buɗe wayar sai zagi uban kowa ya ci mutuncin kowa ya wulakanta kowa ya faɗi abin da ya ga dama ba shi da aiki sai dai ɗaga wayar sai zagi ya faɗi abin da zai yi zagi na munanan abubuwa amma abin takaici harshensa baya iya ambatan Allah kai ko karan kansa baya iya roƙa ma kansa alheri balle ya roƙa ma wani na kusa da shi balle al'ummarsa balle ƙasarsa balle kuma yankinsa ko tsokinsa wani abin takaici ne kusan ‘ya'ya sun zamanto wasu iri manya ma sun zamanto wasu iri duk abin da Allah yake nuna wa mutane na mutane su hankalta sun ƙi su hankalta sai dai surutu farashi ya tashi zunubi ma tashi yake jama'a in dai za mu gaya mu kanmu gaskiya ba farashi da kaɗai yake tashi ba zunubai ma tashi suke macuta sun yi yawa, ‘yan ƙazafe sun yi yawa, masu ƙarya sun yi yawa, ‘yan cin amana, ‘yan luɗu, ‘yan maɗigo, ‘yan wane ne, ga sunan munanan abubuwa. Wannan hudubar tana kiran ka kai bawa mutum musulmi, ka kula da labarbarun da za a bada a cikin hudubar na yadda annabi yake firgita idan ya ga wani abu na wahala yake koma zuwa ga Allah da wasu ayyuka da yake aikatawa don su tunkuɗe masa bala'i. muna cikin bala'i ko shakku duk wani wanda zai fito ko ya yaba ma gwamnati ko kar ya yaba mata in ya yaba ma ƙarya yake ya san mutane suna cikin wahala wannan ita ce gaskiyar magana yanzu ina zuwa kafin na fito din nan ana sharhi a rediyo cewa wannan wutar da ba ta samuwa ita ma an ƙara mata ko kashi ashirin da takwas ne ko kashi ashirin da bakwai cikin abin da ake an sake ƙari saboda haka ina za ka je ka rayu ko ba komai fudin manzo Allah ko kuma fadin wasu malamai da suka gabata ya kusata cewa mai rai zai da awar da ma ya mutu in ka rasa abinci ka rasa abin sha babu ka da wuta ba ka da ruwa ba ka da abinci ba ka da kuɗi ga tsada ta yi yawa ai kawai ka tafi lahira watakila ko da ba za ta baka kyau ba a tunaninka wannan musifa tana ta yi yawa kuma Allah shi da gaske yake duk labarbarun annabawa da yake baya suwa yana ba da labari ne in ta kure ta kure waɗanda suka tuba zan tseratar da su waɗanda suka ƙi tuba zan halaka su da haka kofar abu da take ko ka je wajen Allah ta gaba ko ka je masa ta baya duk yadda ka je zai hukunta ka ana ko ka je da tuba ko kuma ka ƙi zuwa da tuba ka tafi da zunubin ka da da fajircin ka da fasikancin ka duka Allah yana da hukunci akai imma shakiran wa imma kafura ko ka kafirce ko kai imani duka ina da masaukin da zan ajiye ka don haka zaɓa ma kanka. Godiya ta tabbata ga Allah mabuwayi wanda yabansa ya cika da kyawu. kuma mai gaggwabar kyauta godiya ta tabbata ga Allah muna neman taimakonsa muna neman dafararsa muna neman tsari daga wajensa daga sharrin rayukanmu muna neman tsari daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda kuma Allah ya batar da shi ba wanda zai shirya shi muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda yake gafarta zunubai kuma yake suturta laifuffuka kuma yake saukar da ni'imominsa a bayyane da ɓoye muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi Allah a muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne kuma dan aikansa ne kuma zababbansa ne kuma badadinsa ne ya isar da sakon Allah kuma ya isar da amana ya yi nasiha mu al'umma ya yi jihadi matukar jihadi har sai da mutuwa ta riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ida da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da kuma matansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi ta hanyar kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada ku bar wannan duniya kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi ya ku taron musulmai babu iyaka muna cikin bukata kwarai da gaske bukatar da take neman tabbatar mana da samun sauki da rayuwa da kuma tabbatar mana da aminci da samun nutsuwa a cikin wannan rayuwa da futawa da kuma wahalhalu da kuncin rai da bala'i da suke daban mu cikin rayukanmu muna cikin bukata kwarai muna rayuwa ne a wani zamani zamanin da yake yawan alfasha ta yi masa yawa laifuffuka ta yi yawa al'umma suna ta aikata abubuwan da Allah ya hana sa'annan kuma tsoro yana ta bayyanuwa a cikin al'umma Allah yana ƙara yaɗa tsoro a cikin zukatan mutane sannan kuma baƙin ciki da takaici wato da abubuwa iri daban-daban da cututtuka da rashin lafiya da zalunci na shugabanci dukkansu suna nan suna ta bayyanuwa wai shin ɗan adam zai iya tunkuɗe ma kansa wannan sharri da irin waɗannan musifu shi da kansa ko sai ya koma wajen Allah dole ne sai ya koma wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ko bayin Allah da falalar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma rahamarsa yake sauƙaƙe wa mutane wasu ibadu, waɗannan ibadu da Allah tabaraka wa ta'ala ke hore wa mutane, su ne suke zamantowa sabba na tunkuɗe wa mutane bala'i kafin afkuwarsa, ko kuma bayan afkuwar bala'o'i din. Wani yana daga cikin rahamar Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ke yi ma bayansa da hikimarsa a cikin halittarsa da kuma halittunsa. dan tsira sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da wasu abubuwa da suke tunkuɗewa al'umma bala'i ta hanyar yin bauta ga lada a wajen Allah ga kuma tunkuɗe maka musifu da suke yi ya yi umarni da wata ibada da kuma yi Allah da'a kamar yadda ya zo a cikin hadisin kisfewan farin wata ko na rana za Allah ya sallaci sallah a wannan lokacin da mutane sa'annan ya yi musu huduba ya gode ma Allah ya yi kirari da jinjina da yabo akan Ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan sai ya ce lalle rana da farin wata ayoyi ne na Ubangiji daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba sa shafewa ko ba sa kisfewa saboda mutuwar wani mutum guda ɗaya ko kuma dan rayuwar wani mutum guda ɗaya zala ya ce idan kun gan shi ya faru to shi kenan ku roƙi Allah ku yi kabbarori ma Ubangiji ku yi sallah ku yi sadaka za a yaye muku wannan wannan yana nuna mana cewa sadaka da sallah da kuma yin kabbarori abubuwa ne da suke maganin bala'in da suke fuskantar ɗan adam ibn al-qayyim yana faɗa Allah ya masa rahama yana cewa dan tsira sallallahu alaihi wa sallama yayi umurni a lokacin da rana ce kusufi yace ayi sallah kuma ayi gaggawa zuwa ga yawan ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma a yawaita yin sadaka domin a cikin irin wannan al'amura ake samun tunkudewar bala'i nan ma manzo Allah yana nuna wa mutane cewa yawan ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala da yawaita yin sadaka tuna tunkuɗewa mutane bala'i sawa'un bala'in ya afku ko kuma zai afku Allah zai kare mutane yana kan bawa kowane irin bawa mumini hakika yayi kwadayi akan wata ibada da yi ma Allah da'a da irin abin da nassoshi suka zo da shi na shari'a waɗanda suke tunkuɗe ma ɗan adam bala'i na farkonsu kuma mafi cancantarsu shi ne tsayanta Allah cikin dukkan al'amura wannan shi ne mafi girman abin da ke tunkuɗe wa mutane bala'i dukkan abin da ya same su su koma ga Allah kuma su tsayanta Allah wannan shi ne abin da ya fi sauri wajen tsarkake ɗan adam ga bakin cikin da yake da shi dan tsira sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari a lokacin da yunusa wato dan mata ya samu jarrabawa daga ubangiji cikin wani bala'i da ya afka masa ya yi gaggawa ne zuwa koma wajen ubangiji ta hanyar yin addu'a da kuma ɗayanta Allah da tsarkake shi Allah tabaraka wa ta'ala da ibada da tsarkake shi Allah tabaraka wa ta'ala da kuma furuci da zunubinsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tseratar da shi daga bakin ciki da bala'in da yake fuskantarsa a wannan lokacin Qur'ani ya bada labari yana cewa da shi zannuni lokacin da ya tafi yana mai fushi sai ya tsammanin ba mu da iko a kansa. Saboda haka sai ya kira a cikin duhun dare, a cikin duhun cikin kifi. Yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allah ya ce sai muka amsa masa. Muka tseratar da shi daga dukkan bakin ciki, haka nan kuma dukkan wani mumini mun masa wannan alfarmar. Idan ya samu kansa cikin bakin ciki, shi ma ya irin waccar addu'ar ta annabi Yunusa za mu cire shi daga cikin bala'in da yake fuskantarsa. Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yana cewa babu wani abin da yake jawo wa mutane bala'i mai girman gaske kamar haɗa Allah da wani, babu kuma abin da yake tseratar da mutane daga cikin wannan bala'i kamar ɗayanta Allah da tsarkake shi shi Allah tabaraka wa ta'ala. Ta mushrikan larabawa sun kasance cewa sun san lalle tauhidi da ɗayanta Allah shi ne abin da yake tseratar da mutane daga halaka wannan ku ya tabbata a cikin abubuwa da muke gani cikin alkur'ani ta fir'auna ya yi furuci da kalmar tauhidi a lokacin da ruwa ya so ya durmiyar da shi ko kuma ya durmiyar da shi domin ya zamanto ya tsera sai dai hakan din bai samu ba gare shi saboda lokacin da aka bashi ya ƙare kuma bai cimma nasara ba mun ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana labarbarun wasu idan suka hau jirgin ruwa kuma ya tangadi wajen kifewa duk da kafircinsu da komai suna ɗayanta Allah ne su kira shi a wannan lokacin Allah yakan fitar da su ya tseratar da su yana daga cikin abin da yake tunkuɗe wa mutane bala'i shine cikakken dogaro ga Allah hakikanin sa shine ka gaskata dogaronka da shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka miƙa masa al'amura dukkan su gaba ɗaya Allah tabaraka yana cewa ka gaya musu wane ne zai tsere da ku daga dukkan wani bakin ciki da takaici da musifar bala'i da kuke samu babu wani wanda zai tseratar da ku hakanan wani daga cikin mutanen fir'auna wanda ya koma zuwa ga Allah Allah ya tsare shi daga sharri Qur'ani ya ba mu labarin sa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya miƙar da al'amarin sa ya mayar da al'amarin sa zuwa ga Allah domin Allah mai gani ne da abin da bayi suke aikatawa wannan yasa Allah ya ce sai muka tseratar da shi daga munanan al'amura da yake ki sannan kuma muka kewaye jama'ar fir'auna da wani bala'i muka halakar da su da mummunan azaba ya ku bayan Allah ku sani daga cikin abin da yake tunkuɗe muku bakin ciki ya raba ku da talauci da kuncin rayuwa da bala'o'i iri daban-daban wato ita ce yin sallah sallah wata aba ce wacce take tunku da bakin ciki kuma ta gusar da takaici kuma mai yayewa ce daga dukkan wani abin da ya damu dan adam Allah ya yi faɗa ya ce a nemi taimakonsa da sallah a lokacin da musifa ta afku yanzu ku babu shakka muna cikin musifu iri daban-daban alkur'ani yana kiran mu yana cewa ya koma su imani ku nemi taimakon Allah da yin sallah da kuma yin hakuri akan al'amarin haka nan ya zo a cikin khusufi kamar yadda ya gabata zala yana cewa idan kun ganshi ku yi gaggawa zuwa ga yin sallah wannan shine abin da zai yaye muku bala'in da kuke ciki a wata ruwayar manzo Allah yana cewa ku yi sallah har sai an ɗauke muku wannan abin din dan tsira sallallahu alaihi sallama ya kasance duk abin da ya dame shi ya bata masa rai ko ya saka shi cikin wata damuwa wani al'amari ya zo manzo Allah yakan tashi ne kawai ya sallaci sallah yana cewa idan al'amari ya rikice ma wani abu ya dame ka na musifa ko bakin ciki ko talauci babu inda zaka koma sai ka koma wajen ubangiji ta hanyar yin sallah wannan zai kasance sallar nafila ce ko ta farilla ce domin ai a cikin sallah akwai hutu da kuma samun farin ciki da arziki da tattalin arziki da yake bunƙasa a cikin al'umma yana daga cikin abin da yake tunkuɗe wa mutane bala'i shine yin haƙuri a lokacin da ubangiji ya jarabci mutane ba yawan surutai da faɗan munanan maganganu ba waɗannan ba sa taimakawa komai hasali ma watakila sai dai su taimaka maka wajen shiga cikin wani mummunan bala'i na daban wannan yin haƙuri da hanyar da miƙa ma Allah al'amari yana daga cikin wajibai kuma ka tsare ranka daga dukkan wasu maganganu zuciyarka da harshenka da gabanka daga yin fushi da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta dan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ina mamakin al'amarin mumini idan wani abu mummuna ya same shi sai wato idan wani abu kyakkyawa ya same shi wato sai ya hakuda wato sai ya gode ma Allah hakan din sai ya zama masa sanadiyar gode ma Allah kuma ya samu alheri mai yawan gaske idan wani abu kuma ya same shi na mummuna sai ya hakuri hakan din sai ya zama masa alheri babu mai sabon wannan sai mumini in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da zai tunkuɗe muku bala'i ya mayar muku da dukkan abin da kuke damuwa ba zai same ku ba ya kare ku daga dukkan kuncin rayuwa da talauci daga dukkan wasu musihu babu shakka yana daga ciki wato yawaita yin istighfari Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa ba zan yi musu azaba ba ubangijinku Allah bai zamanto zai muku azaba ba alhali annabi yana cikin ku kuma yace ba zan muku azaba ba alhali kuna istighfari ibnu ibnu sa'ad yana cewa wannan shine cikakkiyar garkuwa wanda Allah ke ba mu dan adam daga afkawa cikin musifar talauci ko kuncin rayuwa ko kuma azaban lahira bayan kuwa an kullo masa musifar amma da yawaita istighfari Allah ya kadar da ita shehin musulunci ibnu taymiya yana cewa ai azabar da Allah ke tunkudewa ta gama dukkan wani abun da dan adam baya so kuma dukkan wani abin da Allah zai saukar daga sama daga dukkan kuma abin da zai samu bayi waɗanda su ba sa bukatarsa babu shakka dukkan waɗannan Allah ya ambace su da nau'i ne na musifa istighfari suna maganin waɗannan shari'a ta zo tana bukata lalle a wajen kowane mumini da ya koma wajen Allah kuma ya yawaita istighfari ya yawaita tuba domin wannan yana daga cikin abin da ke tunkuɗe masa bala'i ya zo a cikin hadisi na khusuf wanda manzo Allah ya ce idan kuka ga wani abu daga cikin khusufi to ku yi gaggawa wato dukkan wata musifa da ta same ku ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah da kuma roƙon shi Allah da istighfari zuwa gare shi amma yau ba mu da aiki sai surutu kuma sai zage-zage sai faɗa munanan maganganu kai ka ce ba annabi ne ya zamanto ya koyar mana ba kai ka ce ba shari'ar annabi ma muke bi ba zage-zage da munanan abubuwa da faɗan munanan maganganu su ne jarimu su ne akan wayoyin mu su ne a facebook su ne a tiktok su ne a duk inda ka shiga waɗannan musifu sun game al'umma kuma kowa so yake sai yayi bibiya kai ka ce wahayin Allah suke bibiya ko kuma maganar manzon Allah suke bi zala yana cewa lallai ni ina yin istighfari a wuni da kwana sau ɗari da yawa daga cikin mu ba sa yin koda sau ɗaya kuma talauci ya baibaye shi kuncin rayuwa ga zunubai tari tari ga lodin bala'o'in musihu iri daban-daban wani ma za ka same shi ko wurin kwanciya bayi da shi amma ya iya zagin mutane ya iya cin mutunci ya iya faɗa-faɗan munanan maganganu ya iya dawo ma kansa bala'i kai wani ma wani lokacin har roƙon Allah yake wai Allah ya tsine masa ko akan shan bol ko akan wani abu na caca ko wani abu da aka saka mutum ya buɗi baki ya ce in kaza bai faru ba Allah ya tsine masa da kansa yake gayyato Allah wai Allah ya tsine masa ya saka shi cikin bala'i ya ku bayin Allah lalle ku sani Allah tabaraka wa ta'ala yana nan a inda kuke zato kuma yana nan a inda maganganun da kuke faɗi dukkan abin da kuke makan ku fata Allah ya ce ina nan a wannan gurin idan fatar ku fatan alheri ne zan sama muku alheri idan fatar ku kuma fatan bala'i ne to zan sama muku bala'i shi yasa yau za mu ga cewa yawan fatar mutane bala'i ne shi yasa Allah yake ta turo bala'i bala'in kuma kullun karuwa yake da zikirin Allah da istighfari kadai Allah tabaraka wa ta'ala zai kwaranye wa mutane da tuba domin an ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ambaton Allah da tasbihi yana daga cikin abin da ke tunkuɗe bala'i zikiri ka ambaci Allah ka yawaita ambatonsa abu ne wanda zai taimake ka ya haskaka zuciyarka yaye maka bakin ciki Qur'ani yana faɗa hakika mun sani ya Rasulullah kirjinka yana yin kunci da abin da kafirai suke faɗi amma sai Allah ya ce kai tasbihi ka gode ma ubangijinka ka zamanto cikin masu sujjada abubuwa guda uku Allah ya umurci manzon Allah anan na farko yayi subhanallah na biyu walhamdulillah na uku yayi sujjada ma ubangiji sannan ya faɗi bukatarsa da Allah zai biya masa ya kai bawan Allah ga magani nan daga Allah na talauci na takaici na bakin ciki da dukkan abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya baka amma ka gaffala ba abin da kake lekawa sai wayoyinka sai mai akai a duniya sai menene ake ciki sai bibiyar wasu sakonnin da ba za su maka amfani ba da sakon Allah guda uku kadai kai tasbihi kai alhamdulillah kai subhanallah kai sujjada ka gaya ma Allah damuwarka Allah zai yaye maka ka tuba daga abin da kake aikatawa dan tsira sallallahu alaihi wa sallama idan musifa ta afko ta sauka akan mutane manzon Allah yakan ce la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsh al-karim ubangiji yakan yaye wannan musifa saboda waɗannan abubuwa manzon Allah ana tsarkake Allah dai a ciki Allah tabaraka wa ta'ala yakan yaye maka duk wata damuwa ibn qayyim yana cewa Allah ya masa rahama ba za a ambaci Allah ba akan wani abu mai tsanani face sai abun ya zama mai sauki dukkan abun da ya zo maka ka ambaci Allah akan sa sai ya zama mai sauki domin sunan Allah ya fi karfin komai ya fi karfin duk wani abun da kake jin wai yana da karfi karfin sunan Allah ya fi komai lokacin da zaka ambaci Allah akan abun da ya same ka Allah sai ya sauƙaƙa maka wannan al'amarin ibn qayyim yace ba za a ambaci Allah akan wani abun da ya tsanani face sai Allah ya sauƙaƙa shi ba za a ambaci Allah akan wani abin da yawa mutane nauyi akan al'umma ya mata nauyi ba face sai mun kawo sauki akan wannan abin ba za ka ambaci Allah ba akan wani abu mai tsanani face Allah sai ya busar da wannan tsanani din ba za ka ambaci Allah akan wani abu na bakin ciki ba face sai Allah ya yaye maka wannan bakin cikin addu'a da tawadu'i da kaskan da kai da magiya ga ubangiji ita ce mafi hanyar mafi karfin hanyar da take tunkuɗe bala'i tun kafin afkarsa ko kuma bayan ya afku Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wane ne yake amsa addu'ar mabukata idan sun kira shi ya kuma yaye musu mummunan al'amari ba wani in ba ni ba inji Allah tabaraka wa ta'ala Ibn al-Qayyim yake cewa addu'a tana daga cikin mafi amfanin abin da ke tunkuɗe wa mutane musifar da suke ciki saboda ita addu'a wato abokiyar gabar bala'i ne ba sa haɗuwa guri ɗaya idan kana yin ta bala'i baya zama idan ku ka batta to bala'i zai iya zama a inda kake tana tunkuɗe shi tana maganinsa kuma tana hana saukarsa da haka ya ku bayan Allah kowa ya riƙi waccan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana daga cikin abin da ke tunkuɗe bala'i shine sadar da zumunci da ɗabi'u na kyautatawa suna zamantowa sababin gusar da bala'i Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cewa manzon Allah a lokacin da wahayi ya sauko wa manzon Allah manzon Allah ya ga Jibrilu kuma an matsa shi ya matsu da haka ya tafi a firgice shigo gidansa yana cewa a lullube shi yana cewa ina jiye ma kaina tsoro watakila wata musifa za ta faru da ni khadija take ce masa ko kaɗan wallahi ko kaɗan allah ba zai tozarta ka ba har abada saboda me yace saboda kana sadar da zumunci in kana zance kana yin gaskiya kuma kana ɗauke ma dukkan wasu wahalhalu wa mutane kana taimakon su kuma kana girmama bako idan ya zo gurinka ka kuma kana taimaka ma al'umma idan wata bala'i ta sauko ma al'umma wallahi mai wannan hali Allah ba zai tozarta shi ba don haka ba za ka ji kunya ba ya rasulullah ibnu al yake cewa a cikin wannan lalle babu shakka kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya suna daga cikin abin da suke tunkuɗe ma ɗan adam bala'i kuma suke hana saukar sharri a kansa kuma suke hana shi ganin abin da baya so ya ci gaba da cewa wanda duk yawaita alheri to kuwa ƙarshensa sai ya yi kyawu kuma ana tsammanta masa samun kubuta da wannan addini da kuma wannan duniya zai kubuta lafiya imamul karmani yake cewa makarimul akhlaq suna daga cikin abin da suke tunkuɗe baka abin da baka so ku bayan Allah ku sani sadaka tana daga cikin muhimman al'amari da suke tunkuɗe bala'i a ƙasa Nabi sallallahu alaihi wasallama ya fita a idin sallar layya ko kuma a idin sallar karamar sallah ya fita sai ya wuce akan mata sai yake ce musu ya ku taron mata ku yi sadaka domin na ga a cikin wuta kun fi yawa wannan yana nuna maka sadaka tana hana ma shiga wuta kenan Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi wannan yana nuna maka lalle sadaka tana tunku da bala'i Ibn Qayyim yake cewa sadaka tana da tasiri na mamaki wajen tunku da bala'o'i iri daban-daban kuma wannan sadakar koda ta kasance daga fajiri ne ko ta kasance daga azzalimi kai daga ƙarshe ma yace ko kafiri ne yake yawaita sadaka sai Allah ya tunkuɗe masa wasu musifu Allah tabaraka wa ta'ala yana tunkuɗe bala'i da ita nau'o'i iri daban-daban na bala'i. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama a Ibn al-Qayyim yake cewa har yanzu a cikin sadaka akwai fa'idoji iri daban-daban wanda babu wanda ya isa kiyaye maka fa'idojin sai shi Allah. Daga ciki bala daga cikin alherin sadaka shine wato tana kare dan adam daga mummunar kaddara, daga mummunan al'amara kuma tana tunkuɗe masa bala'i. babu shakka tana tunkuɗe hatta azzalumi da zai zalunce ka Allah ya kan shiga tsakaninka da shi saboda wannan sadakar da kake aikatawa da kuma ittisalinka da kake da ayyuka waɗanda suke nagartattu ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani wanda duk ya mu'amalanci Allah da jin tsoronsa da ya masa da'a a halin da yake na wadata to Allah zai yi mu'amala da shi ta tausayi a lokacin da musifa ta same shi kuma Allah zai taimake shi a lokacin da ya zamanto yana da buƙatar taimako. Abu Salman Addarani yake cewa wanda duk ya kyautata cikin dare to za a kare shi daga sharrin wuni. Ya ku bayan Allah tuba da komawa zuwa ga Allah wato ita ce take shafe dukkan munanan ayyuka kuma take kawar da bakin ciki kuma take hana talauci da munanan al'amura ubangiji yace zan jarraba ku da kyawawan abubuwa da munana ko za ku dawo zuwa gare ni ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allah kai tsira a bisa manzanka kamar yadda kai shi a bisa annabi Ibrahim alaihi salam Allah kai albarka a annabinka kamar yadda kai ma annabi Ibrahim da alayansa ya Allah kai ne abin jinjina kuma kai ne abin yabo Allah muna roƙonka ka buwa yadda musulunci da musulmai ka kaskantar da shirka da kuma masu shirka ka dirkakar da makiyanka makiyan addini makiyan al'ummar musulmai ka taimaki bayanka masu ɗayanta Allah a kowane guri suke ya mafi tausayi masu tausayi Allah muna roƙonka ka rusar da makiyanmu ya Allah da dukkan wani wanda yake nufin ya kawo fitina da dukkan wanda yake son ya kawo talauci ko ya kawo rushewar ƙasa Allah ubangiji ka rusa shi ya Allah Allah ka mayar da mu mayarwa wanda yake mai kyawu Allah waɗanda suke shirya makirci akan wannan ƙasa muna roƙon ka ya Allah ka mayar da kaidun su akan su ya Allah ba za su iya guje maka ba ba za su kufce maka ba ba su fi ƙarfin ka ba ya wanda ba abin da ya isa ya fi ƙarfin sa ya ubangijin talikai Allah ka dawamar da zaman lafiya da aminci akan kasar mu ya Allah da mutanen ƙasa. Ubangiji ka gyara musu tattalin arzikin su ya Allah ka kwarage musu wannan bala'in yunwa da tsada da musifa. Ya Allah ka gaggauta musu mafita cikin wannan al'amari. Ya Allah ka gaggauta musu mafita cikin wannan al'amari. Ya Allah ka nesanta kasar mu daga fitina. Ya Allah duk wata fitina ka kwantar da ita ya Allah. Allah ka tsare kasar mu daga makiyan mu na waje. daga kowane lokaci da kuma kowane ma wato zamani Allah ka mayar da su a bisa digadigansu ba za su iya cin nasara ba Allah kada ka sanya su ka zama wato zamanto masu samun taimakon ka ya Allah ya ubangijin talikai ya Allah muna mika garuruwan mu da gidajen mu da kasar mu gare ka ya Allah ba mai yin ta ba mai iko akan ta ba mai iya kawo mata aminci sai kai muna mika ta gare ka da yan kasar duka gaba ɗaya Allah ya Allah muna miƙa ta gare ka ya Allah muna miƙa ƴan ƙasar gare ka Allah saukar musu da aminci da zaman lafiya ka kiyaye musu amincin su ya Allah ya Allah ka kiyaye ƙasar mu samanta da ƙasanta ƙoramunta da dazuzzukanta shuke-shukenta da tsiraranta ya Allah ubangiji gonakan mu kai musu albarka dukiyoyin mu kai musu albarka ya Allah muna roƙon ka kiyaye wannan ƙasa ɗin daga dukkan wani azzalimi wanda yake son ya kawo mummunan al'amari cikin wannan ƙasa Allah ka taimake mu ya Allah ka daga wannan ƙasa ta zamanto mai tsada da girman daraja ya Allah ya Allah muna miƙa ta zuwa gare ka da 'yan ƙasar ubangiji muna roƙonka ya Allah ka kawo aminci da buɗewa tattalin arziki ya Allah dukkan wasu ƙudure ƙudure da suka zamanto da baibayi na kasa ci gaban ƙasar ubangiji ka warware su ya Allah ya Allah muna miƙa matasan wannan ƙasa kai musu albarka kai musu shiriya ya Allah ka kama kwakwalen su zuwa ga abin da zai amfane su duniya da lahira ya Allah jariran mu suna cikin wahala da mata da aka kasashe maza aka kakkashe mazajen su da tsofaffi da suke cikin gida Allah tsada ta yi mana yawa, ya Allah akwai mata waɗanda ba mai ciyar da su, mazajensu sun mutu ba masu taimakonsu, ya Allah kana da kuɗi a wajenka Ubangiji ka wadata su, ya wanda in an bashi ajiya baya tozarta ta, ya Allah mun baka waɗannan mutane ajiya kada ka tozarta su ya Allah, Ubangiji kai mai riƙe amana ne kuma kai mai in an baka ajiya kai mai riƙewa ne. ya Allah majibintan al'amuran mu ka shiryar da su ya Allah ubangiji ka taba zukatan masu mulki akan wannan ƙasa ka taba zukatan su ya Allah wajen su ji tausayin talakawa Allah muna roƙonka ka tilasta musu yin adalci ko da ba sa so ubangiji ka tilasta musu su yi abin da talakawa za su fita daga halin da suke ciki ko suna so ko ba sa so ya Allah ka tilasta musu ko da ba sa so su yi abin da talakawa za su huta da bala'in su da abin da suke kuntatawa mutane ya Allah muna da sojoji muna da dukkan wasu al'amura ubangiji kowa ya Allah ka tsare shi da tsaronka ya Allah ka tsonar da mu lafiya Allah ka ji tausayi mu ya Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa masu zunubi masu ta'addanci masu zinace zinace masu luwaɗi masu cin riba masu tanadin mummuna akan al'umma masu sai kayan gona su ɗoye Allah ka raba mu da sharrin su ya Allah ubangiji ka raba mu da sharrin su ya Allah ya Allah aniyar su ta koma kansu ya Allah aniyar su ta koma kansu Allah kada ka sa riba a cikin kasuwancin tunda mugunta ce Allah kada ka sa riba a cikin kasuwancin ya Allah ya Allah kada ka sa albarka ka mayar da dukiyar ta zama fitina a kansu idan ba za su shirya ba ya Allah ya Allah in ba za su shirya ba ka sa dukiyar ta zama fitina a kansu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka amintar da mu a cikin ƙasar mu ka kyautata shugabancinmu ka kyautata rayuwarmu Allah ka yi mana albarka Allah ka sa albarka cikin dukiyarmu Allah ka sa albarka cikin iliminmu ya Allah muna roƙonka ka ji tausayinmu ya Allah ka yi nuɗufi da tausayi akan wannan ƙasa ya Allah ka yi nuɗufi da tausayi akan talakawan wannan ƙasa ya Allah ka kiyaye su ka tsare su Allah ka wadata su Allah kana da abin da zaka ba su ya Allah ubangiji ka fitar da su Allah ka fitar da su daga cikin wannan ya Allah duk wanda yake nufin mu da sharri shagaltar da shi da kansa ya Allah mayar da makirkinsa a kansa ka sanya tsare-tsaren su zamanto halaka a kansa ya mai jin addu'a ya wanda in an roƙe shi yana amsawa ya Allah ka kiyaye kasar mu mai tsada daga dukkan wani mummunan al'amari Allah ka dawwamar da aminci da amintuwa a cikin wannan ƙasa Allah waɗanda suke jagoranci kai musu muwafaka cikin abin da kai kake so ka yarda da shi ya Allah ubangiji ka rubuta mu ƙasar mu da gidajen mu da wato da garuruwan mu alheri ka rubuta mu ƙasar mu alheri ya Allah ka rubuta mu gidajen mu alheri ya Allah ka tunkuɗe dukkan wani mummunan ra'ayi ya Allah ka tattara kalmomin mu su zamanto ɗaya ya Allah ka kasance mai taimako a gare mu cikin abin da kai kake so ka yarda da shi Allah ka bamu rabo mai kyau a duniya kuma bamu rabo mai kyau a lahira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukum Allah wa iyyakum